الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأن كراتوني لمكي قباتر وأتكل التافن تناسق الدرر في تناسب السور لإمام السيوطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين وأنكم منا حد أشدا واتو الدراسة العددية واتو والموضوعية باختصار za mu tashi ne a farkon suratu shams to da yake imamu suyuti da suratu shams da suratu lail da suratu duha ya kawo bayanin su kenan wato a haɗe an gane ko to kenan muna iya inda mun ka zo tun da shi ya haɗe su sai mu kawo addirasar adadiyya al-mawdu'iyya inda ya fara bayani sannan kuma idan ya tashi zuwa ga wata surat abin nan sai a kawo addirasa al'adadiyya al-mawdu'iyya yadda abin ba zai ciccire ba an gane ko to almuhimmu suratu shams dai makkiya ce an gane ko yawwa sannan kuma ana kiranta suratu wash-shamsi wa duhaha sannan kuma imamu al-bukhari yayi mata unwani wash-shamsi wa duhaha an gane ko kinan ya yi hikaya ta lafazinta to kuma saboda tasmiya dalili da an kasa wata sura suratu shams don saboda aiwa shamsi kalma ce ta farko daga wawul kasami sai kalimat an gane ko duk da yake kalma ta ashamsu ba cikin ta ɗaya ta zo ba ta zo wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma an gane ko yawwa sannan kuma adadin ayoyinta ayoyi wato abin nan adadin ayoyinta tana da ayoyi sha shida an gane ko ayoyi sha shida a cikin adad almakki da almadani al'awwal sannan tana da ayoyi sha biyar kamar yadda sauran masu lissafin adad sun ka kawo imamul alusi ya faɗi wannan a cikin littafin ruhul ma'ani tafsirinsa sannan kuma kana iya duba tafsiri a tafsirul mawdu'i li nukhbatin min ulama an gane ko to ya an ce sura makkiya ce dama surorin da an kai ittifaqin makkiya da madaniya cikin ulumul qur'an sura 20 an kai ittifaqin madaniya ne an gane ko sannan sura 82 an kai ittifaqin makkiya ce sannan sura sha biyu an kai saɓani kan kasancewa su makiya ko madaniya saboda wani lokacin akwai ayoyi makiya a cikinsu akwai ayoyi madaniya sai a samu saɓani ban sani ko mun fahimta ba mai so kuma zai diba littattafai na ulumul qur'an daban-daban ya ga bayanai na malamai akan wannan mas'ala an gane ko yawwa ko kuma ma littattafan tafsiri a inda za su bayani kan sura to wannan shine takaitaccen bayani a kafin wannan ashe akwai adadin haruffanta suratul shams tana da harafi 249 adadin kalmominta kuma kalma 54 ne ba a sawo fi da ila sannan abdullahi tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh ba a ta shafe hukuncin wata aya a cikin ta kun babu wadda aka shafe hukuncin ta at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani an dauko daga sama ita ce sura ta 91 wan nuzuli shi ko a tartibin nuzuli kenan an ce wa nuzuli kenan wa tartibin nuzuli tartibi na sauka a cikin al-itqan fi ulumil qur'an da cikin kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta 26 kenan sun yi tarayya a cikin wannan ra'ayi nazalat ba'da suratul qadri sun kace ta sauka bayan suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa qabla suratul buruj ta sauka gabanin suratul buruj abinda malamai suka kawo kenan an gane ko to imamu suyuti su surorin guda uku ya hada amma yanzu yadda zamu yi zamu yi muqaddima in muka kai inda ya fara bayani kan suratul layl sai mu kawo bayani kan suratul layl yace suratul shamsi wal layli wad duha kenan sura uku din ya hada su aqulu ina cewa hadhihi thalatha waɗannan surori guda uku an gane ko hasanatu tanasuqi jiddan ma'ana tsarin su da jirantuwa su ta zo daidai kwarai da gaske sun samu dacewa lima fi matsali'iha saboda abin da yake farko farkon su min almunasaba na farko lima baina shamsi wal layli wad duha min almulabasa domin alaƙar da akwai mulabasa shine alaƙa da galabisa siyabu ya sanya sutura in ka sa sutura dole sai ta taɓa jikinka sai a ce tuɗanya an gane ko amma in nasu na an ce mulabasa abubuwan da za su taimakawa a gane shi muna gane ko don a gane da kyau lima bai na shamsi wallaili wa duha min mulabasa yace don abinda akwai na alaka cuɗanye ne da alaka tsakanin rana da dare da hanci ko ba ka dan bane tunda in babu rana mi za a gani dare in rana ta hito ana ganin mi hanci kenan kaga magana ta kare wa minha suratul fajri daga cikin su kuma akwai suratul fajri ita ma ai alfajri aina da alaka da dare da kuma rana ko lakin fussilat bi suratul baladi sai dai an karaba suratul fajr da suratul balad an ka rarraba su maimakon a kawo ta tare da waɗanga linaktatin saboda wata hikima a hammu wadda ta yi muhimmanci ta haɗa su kama fusila kamar yadda an ka rarrabe bai da limfitar tsakanin suratul limfitar wa inshiqaq da al inshiqaq an gane ko wa bai da musabbihat da yadda kuma an ka rarrabe tsakanin musabbihat an gane ko wani lokaci tunda suratul al-hadid da ta kare sai an ka kawo mujadala ba a kawo musabbihat ba da mutahana saboda wasu dalilai shine ce wal musabbihat kenan dan mu gani li'anna mura'ata tanasubi bil asma'i domin mura'a kiyayewa hankaltama at-tanasub dacewa bil asma'i da sunaye wal fawatihi da kuma budewa farko farkon surori wa tartibun nuzuli da tartibin nuzuli inna ma yakunu ana hankaltama wannan ne haythu la yu'ariduha ma huwa aqwa idan abin da bai fi karfi bai gitto wa akaru fil munasaba ya fi dace wai fi karfi a wajen dacewa kinan munasaba in sun ka taru wani lokaci dole sai an hankalta ma wanne ne mafi karfi sai a gabatar da shi ban sani ko mun fahimta ba yawwa kinan da an ka samu dalilin da ya fi karfi sai aka raba fajiri da washamsi tare da cewa an hankalta ma farkon sunaye kaga ai sun fi dacewa amma saboda an samu tabbata saboda tafi karfi shi sai aka abin nan tunda an yi zancen dan adam ya yi zancen dukiya son dukiya sai aka kawo kuma ya qulu ahlaktu malan lubada nadama shi da zai a duniya ta hasarar dukiyar da yayi an gane ko lahira zai to kaga wannan nadama a hada ta da wannan nadama sai ana ganin yafi dacewa da hankalta mu sunan fajr da sunan albalad mun gane karatun da kyau ko wallahu alam thumma inna sura sannan ita wannan sura in kuma inda suratul shamsi sannan suratul shamsi inji imamu suyuti zahirul zahiratul ittisal ma'ana dace wata ta haduwa bayyana take bi suratul balad da suratul balad fa innahu subhana domin shi Allah madaukakin sarki tsarkakakken sarki lamma khatamaha da Allah ya karkare ta bi zikri ashabil maimana da ambaton masu karban littafin su ta hannun dama wa ashab wa ashabil mash'ama da wanda za su amshi littafin su ta hagu ko yace a aradal fariqaini fi surati shamsi ala sabilil fadlaka aradal fariqaini sai Allah ya nufaci bayanin su jama'a guda biyu fi surati shamsi a cikin surati shams ala sabilil fadlaka akan ta uslubi sabil na nufin hanya ko uslubi na fadlaka fadlaka shine ishara alramma fadlaka shine ishara nuni asalinta ba abin nan bane kalima ce wanda haɗa tana an kai uslubun naht ake kiran shi an naht as-sarfi za shine ismul ishara za shine ishara li allamu lil bu'di zali abinda yayi nisa ka alkafu lil khitabi sai an kace zalika mun gane ko to ita ko fa'un ana ƙarata wani lokaci saboda atsafi sai an ka ce fa zalika allazi yad'ul yatim to wannan fa zalika din nan da fa'un din ne da zala imsumul ishara da lamun wanda take lil bu'ri da kafun lil khitabi sai an ka gama su gaba ɗaya sai an kai musu suna suna ne fazlaka ishara kenan shi yasa in ka shiga cikin at-tahrir wa tanwir sai iske ya ce fazlaka ka tafi cikin kamus ka rasa fazlaka sai ka hauka ci in baka san ilmu sarfa da nahat Allah ya kyauta فقوله في الشمس قد أفلح من زكاها ده الله يتي قد أفلح من زكاها وندي تسكي رايواتي يا ربوتا الله يسني أمور cikinsu هم أصحاب الميمنة سوني ما أبوتا سامون للتافي هنوس تداما في سورة البلد ده أنك في سورة البلد أسين سورة البلد كنا وقد خابكما يا تابي من دساها ma'ana wanda ya turbuɗar da rayuwar shi ma'ana ya sa ta cikin sabon Allah fi shamsi a cikin shamsi hum ashabul mash'aba sune ashabul mash'aba a suratul balad kina kaga a kenan akwai inuni akwai kuma alaka fa kana ta hadhihi sura wannan sura sai ta zamanto fadlakatan fadlakata tafsili ishara ce ta rarrabe yawa mala abdullahi tilka sura ga waccan sura wali hadha qala al imam shi yasa imam yace al maqsud min hadhihi to yace imam wani imam bai kawo shi ba tunda malaman da da suna imam suna da yawa tana yana nufin imam fakhruddin razi an gane ko to shi yasa al imam abin nan yace al maqsud min hadhihi sura manufar wannan sura at targhib fi ta'at a kwadaitar da mutane ga aikata ayyuka na da'a wa tahzir min al-ma'asi da tsoratar da su daga wato sabo yace to wannan zidu zamu ƙara fi suratul laili a cikin suratul laili ko annaha tafsilu ijmali suratul shamsi cewa ita tana rarrabe tana fayyace ijmalin da yazo a cikin suratul shams an gane ko kina akwai ijmalin da yazo cikin suratu ash-shams sai suratul laili sai jami sai ta fayyace shi to anan yakka kawo kuma ta kawo bayanin suratul layl an gane ko a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya suratul layl ana kiranta kuma wato an kiranta suratul layl saboda kalmar layl ta zo cikin ta wal layl idha yaghsha ko ba kadan bane an gane ko suratu wal layl haka imam al-bukhari ma ya kawo mata unwani a cikin abin nan da kuma imam at-tirmidhi da kuma ibn hibban da imam al-hakim cikin al-mustadrak wal layl idha yaghsha kenan suratu wal layl idha yaghsha kaga bi hikayatul lafz sun kawo lafazin gaba daya wannan sura makkiya ce ta sabka a makka amma ibn atiyya ya yi riwaya daga imamul mahdawi cewa an ce ita madaniya ce an gane ko wasu malamai sun kace sashen ta madani ne kenan sashen ta makki mai son fayyace bayani ya kuma cin al-idkhal fi ulumil qur'an da sauran littattafai amma dai zahirin abin da ke bayyana gare ta sura ce makkiya sai dai in ma akwai wadansu ayoyi da suke madaniya ce su manto can karshe na fata ana fahimta ta adadin ayoyinta tana da ayoyi ashirin da ɗaya an gane ko yawwa to wannan shi dai ne tana da ayoyi ashirin da ɗaya imamul qurtubi ma yayo ya hakaito ijma'in cewa ayoyinta ne ashirin da ɗaya da kuma abu amur addani wanda malami ne na qira'at an gane ko shi ma ya kawo wannan sannan ibnu ashur ya ce aya ashirin da ɗaya to aya ashirin gare ta to ba mu sani ba shi ibnu ashur kuskure na yi ya ce aya ashirin ko ko a'a tun da sunan sun kawo ijma'i ko ko dai akwai saɓani su kuma ba su sani ba ne kaga sai a samu saɓani ɗin kani kuma ko an ce ashirin ko ashirin da ɗaya mun ce ba wa ƙari ne akwai cikin ayoyin ba a'a inda wani ɗauka wakafi wani ɗauke shi matsayin aya mun gane ko to adadin haruffan suratul laili tana da harafi 312 adadin kalmominta tana da kalma 71 an gane ko abdullahi tayyar kuma yace la nasikha fiha wala mansukh ba ayat da ta shafe kuma cin wata kuma ba wanda an ka shafi at-tartib al-mushafi tartibin tarjerin surorin alqur'ani ya ka dauko daga sama ita ce sura ta 92 at-tartib an-nuzuli kuma a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdullahi tayyar ita ce sura ta tara sun yi ittifaki kenan nazalat ba'da suratul a'la sun kace ta sauka bayan suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la kenan wa qabla suratul fajr ta sauka gabanin suratul fajr wal fajr wa layalin ashr to sai mu dawo cikin tanasuqud durar inda Imam Suyuti yace wa nazidu za mu ƙara fi suratul layl game da bayanin kenan suratul layl ba wai surar za su ƙarawa ba a'a ƙara bayani annaha ita tafsiru ijmalin rarrabe wato bayani ne wanda ya zo a dunkule ijma da suratul shamsi bayanin da zo a dunkule cikin suratul shams fa qawluhu fadar Allah fa amma man a'ata wattaqa wanda a'ata ya bayar a'ata kina albal wattaqa kuma yaji tsoron Allah wa ma ba'da hada abinda abbayanta tafsilun wato rarrabewa ne na qad aflaha man zakkaha ya tsarkaka wanda ya ya rabauta ya ci nasara wanda ya tsarkake rayuwarsa domin yana daga cikin abin da ke tsarkake rayuwa shine mi ciyar da dukiya wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika umul muflihun kuma yana da wahala ka iske mutum marowaci baka iske wasu ɗabi'o'i wanda ba su kyau sun tattaro akan shi ba ina fata ana fahimta ta da kaga mutum marowaci to sai ka iske yana tare da keta yana tare da bakin ciki da hasada bai son kowa shi samu har ba mai taimaka ma mutane take ci yake ba shi kuma ba duke shi ba ka zo ta matsala Allah kai mu tsari yace to wa qawluhu wa amman bakhila wastaghna shi ko inda Allah ce umamun bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna yace al ayat tafsilun tafsili ne rarrabewa ne qawlu tafsila qawlihi kenan tafsili ne na rarrabe kauran maganar Allah wa qad khaba man dassaha wanda ya turbuda da rayuwar cikin sabon Allah ya abin nan ya yi taɓi an gane ko ya nutar da ita to dan- da- da- daga cikin kuma sabon Allah ya akwai ruwa tunda Allah bai yarda da ruwa ba an gane ko Mm, Allah kai mana tsari Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace to ai ruwa ma ta dukiya tana da sauki bisa ga ruwan ilimi dan ruwa ta ilimi sai halakar da al'umma ce wanda za ta zo baya na fata an fahimci babu hasara irin tauye ilimi Allah kai mana tsari duk wata ruwa ne wanda abin nan eh, Allah kai mana tsari da ita to ya ce to to wani zidu in ji imamu suyuti ya ce a cikin tana su kudura za mu ƙara bayani kenan fi suratul duha a cikin suratul duha ba wai suratul duha za su ƙara ba don babu wanda isa shi ƙara wani zidu fi bayani suratul duha na sai an ka shafi bayani don babu wanda isa shi ƙara ko shirgi cikin qur'ani eh ga wani ce kaga kai imamu suyuti nan kaga muna ga muku dama ba malamin ƙwarai ba ne kasan shi wani abin da ya kaso rayuwa ta tana saurin kai ne ga inda ba kyau idan rayuwarka ta saba da ganin shari to kai komai an kai shari za ka ɗauka shi Allah kai mu da tsari to sai mu dawo cikin addirasar la'adadiyyar maudu'iyya tunda ya ce wa nazidu fi suratul duha suratul duha an gane ko makkiya ce kenan ta sabka a makka an gane ko imam bukhari ya kira ta suratu wadduha kenan an kawo ta bilafdil hikaya kenan hikaya yadda ta zo ina fata an fahimci ni duk da yake kalima ta duha ba cikin ta ɗaya ta zo ba wani lokacin ta zo cikin waɗansu surori ko ba karan bane wa an yuhshara nasu duha ka annahum yawma يرون هالم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها تنغاني كو أتكين نازعات عددين آيوين تتنا دا آيوي شاد عددين حروفا تكم تنا دا حرفي دريد ستين دا هؤو عددين كلمومين تكم تنا دا كلمة أربعين تنغاني كو كما با أساتين سفيد إله عبد الله الطيار yace la nasikha fiha wala mansukh ba wadda ayat da ta shafi wani hukunci kun ba wadda aka shafi a cikin ta الترتيب المصحفي ترتيبي نجيرين سورورين القرآن أكا أكو دقا سما فاتحة بقرة أكا غنغرو إتتي سورة تتسئن دا أكو sannan kuma a tartibin nuzuli a cikin al'itqan fi ulumil qur'an da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta sha ɗaya da sauka nazalat sun kace ta sauka ba'da suratul fajr bayan suratul fajr wa qabla suratul inshirah ko suratul sharh kafin suratul sharh ina fata an fahimta kina kaga alam nashrah bayan zai ne misali ta sauka muna ganewa yawwa kamar yadda sun ka kawo kuma haka yasa kuma haka cin tartibul mushafi kuma haka abin yake to sai mu dawo cikin littafin eh tanasuqud dura inda imamu suyuti yace wa nazidu zamu ƙara bayani kenan fi suratul duha amma ana fi bayani suratul duha annaha muttasilatun bi suratul layli cewa tana da tana da eh, dacewar eh, kulluwa eh, da saduwa da suratul layli min wajhani ta fuska biyu fa inna fiha ya zo a cikin suratul laili wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ce mu ne ke da duniya da lahira shi yasa ka roki Allah duniya ita kadai ka roki Allah duniya da lahira Eh, wa fi duha kuma cikin ad-duha sai Allah ce walal akhiratu khairul laka min al ula kaga an yi bayanin makoma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa in shiyar suka ce wai a ce wai akwai asharatul mubashirin bil janna gashi kuma Allah ya ce wai wa ma adri ma yufalu bi wala bikum Eh, annabi ba bai san da za a yi da shi ba a'a nan ma adri ma yuf'alu bi wala bikum yana nufin ban san ko za a kashe ni ba kamar yadda an kashe wadansu annaba ko ko mutuwa zai yi shi yasa wadansu malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu wasu suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi an kai tunda ba yahuda ta samu guba ya ce ya mutu ko ba karan bane tunda tasirin wannan abin yana tare da shi har lokacin da zai mutu kenan ya yi shahada shi yasa wasu suka ce to ai Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas Sheikh Ibn Uthaymeen yana cewa wanda suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi akai yace wallahu ya'simuka minan nas suna nufin hatta tuballigha ar-risala ina fata an fahimta eh ana ka muku ra'ayin mallan nawa in ka ce ba ka so kuma ba dole na ba tunda ba yaki na muka son ai ba eh ka san shi wani son ɗaya ka a hudu ce a shi bai yarda ba wa fil layli a cikin kuma suratul layli wala sawfa yarda da sannu zai dace zai yarda wa fi duha wala sawfa yuqika rabbuka fatarda kina an samu inda sun kai kamancece da ta fuskar wato waɗansu abubuwa na alkawari da kuma zancen duniya da lahira ولما كانت سورة الضحى lokacin da suratul duha ta kasance nazilatan ta sabka fi sha'nihi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iftatahat bid duha sai ta bude da hantsi duha shine hantsi alladhi huwa nurun wanda shi haske ne walamma kanat suratul layli ita ko suratul layli lokacin da ta kasance suratu abubakar kamar sura ce wanda ta yi bayanin abubakar tunda alladhi utimalahu yatazakka shine ake zance ya'ni ma ada qissatal bakhili yace banda qissan mai ruwa tunda sayyidina abubakar radiyallahu anhu ba mai ruwa ci bane an gane ko eh wa kanat suratu duha suratu Muhammad ita ku suratu Duha ta zama tu suratu Muhammad kenan suna mai bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da abin da ake nufi ba sunanta suratu Muhammad ba suratu bayani Muhammad dan ka gani yace aqaba biha uqiba biha sai aka biyo da ita bayanta ita kenan sura suratu Duha sai aka biyo da bayanta ma'ana ta biyo bayan suratul Layl walam yaj'al bainahuma wasita Allah bai sanya wasita ba ma'ana wani abu tsakiya li yu'lama dan asan Allah wasita ta bayyana Muhammadin wa Abi Bakar eh babu wani abu tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin nan ina fata ana fahimtar ta sannan kuma an ka hankalta ma dare in ya wuce mi zai biyo bayan shi safiya eh ko ta fuskar lokaci na fata an fahimci ni layil in dare ya kare ai hantsi safiya ne cikin cikin safiya ne yake samun hantsi eh sai a hankalta mu ga munasaba wallahu ta'ala a'lam na'am to sura wadda za mu ɗauka sai kuma suratul sharh suratul sharhi idan muka duba abin nan a cikin addirasar adadiyyar mawdu'iyya sun ka ce a sharh makkiya an gane ko ya zo a cikin sahihul bukhari da kuma aljami'a na imamu tirmidhi suratu alam nashrah kinan sun kawo abin nan nata an gane ko sauran tafsirai kuma zaka suna kawo ta suratul inshirah an gane ko saboda kalmatu alam nashrah ta zo cikin ta inshirah kuma مصدر إن شرح ينشرح انشراحا أنقاليكو تو أه don haka akwai zancen kuma yalwa ta ƙirji faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam kuma a faman sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih an gane ko to sai ka hada ta kaga abubuwan da ke sawa kirjin mutum ya yalwata maudu'i na eh shi yasa an ka samu sharhi sharhi saboda yalwata bayani na a samu hadi aran ba eh almuhimmu suratul sharh makkiya adadin ayoyin ta sun kace ayoyi ne guda takwas adadin haruffan ta harafi 102 ne adadin kalmomin ta kaliba 27 ne Abdullah Tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh ba ayat da ta shafe hukuncin wata aya a cikin ta ba wadda kuma aka shafe hukuncin ta الترتيب المصحفي ترتيب تنجير سورور القرآن إتتي سورة التسعين ده هدونا عندكو ده سما والنزولي كنا والترتيب النزولي إتتي واتو سورة تشابيو ده سوكاء تين الإتقان في علوم القرآن كما ده هكا يزوتين آيات المتشابهات الألفاظ نا عبد الله الطيار ده كما التفسير الموضوعي لنخبة من العلماء أنغاني كو سنكتي نزلت تاسب كبعد سورة الضحى باين سورة الضحى أنغاني كو يوا sannan kuma wa qabla suratul asr sannan ta gabace suratul asr sabka wal asr innal insana lafi khusr ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne a takaice bayanin da ya zo a cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar in muka zo cikin littafin eh tanasuq ad-durab imam suyuti yace aqulu ina cewa hiya shadid suratul alam da sharh kawo yace aqulu ina cewa hiya shadidatul ittisal tana da matukar tsananin saduwa da kenan fuska ta dacewa ta saduwa bi suratul duha da suratul duha litanasubihi ma saboda sun yi kamanceceniya fil jumla fil jumal ma'ana a cikin waɗansu abubuwa daban-daban ba jumloli shike nuhi ba wali hada saboda wannan ne zahaba ba'du salaf sashen salaf yatta ila annahuma surat suratun wahida kamar sura guda ce bila basmala bainahuma ba tare da basmala ba mai taqiqi wannan littafi yace na qala hadha alqawl fakhruddin ar-razi fi tafsirihi an tawus wa umar ibn abd al-aziz tafsir surat ad-duha to da an kace suna daukar an ba ba basmala a karshe dai ittifaqin da an kai sahabbai sun sa basmala ma'ana dai ta fuskar ma'ana kace kamar sura ɗaya ce ba sani ko mun fahimta ba qala al-imam imamu yace na san fakhruddin ar-razi da gashi nan tun da kaga nan kasa ma mai taqiqi ce kawo shi da yayin shiru ba mu san ko ne imamu bane والذي دعاهم الى ذلك abin da kira su zuwa ga wannan huwa anna qawluhu cewa fadar Allah alam nashrah shin tabbas bamu yalwata ba kirjinka ba tunda ba tambaya ne Allah ke wurin Allah ya san haka kal atfi kama atfina ala alam yajidka yatiman fa'awa kina alam yajidka yatiman wa wajadaka dalan fa'ara wajadaka ailan fa'agna to sannan kuma alam nashrah lak sadrak duk dai kamar cikin ni'omi na inda ke jerawa fi duha a cikin duha tunda an ce alam yajidka yatiman fa'awa shi fi duha da cikin suratul duha قلت نتشي وفي حديث الإسراء ya zo a cikin hadithul isra yana nufin al-isra ul miraj anna Allah ta'ala qala Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ya kai Muhammad alam ajidka yatiman an gane ko ashe ban sabai kana marayi ba fa awaitu kenan fa awaituka sai ni taro da kai wa dallan ashe ban same ka ba batacce wanda ma'ana bai samu hanya ta shari'a ba shine nan dalal wanda baya kan sanin wahayi ba yana nufin wancan dalal ba ya kasance akan shirka ina fata an fahimta domin kalima ta dalla wani lokacin ta nufin baka a hakikanin abin da ya kamata kasance akan shi qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim kaga nan ba suna nufin ya annabi yaquba annabi yaquba ta ce na ba an gane ko ala ayyati hal wa ailan shin ban same ka ba kana maraye fa aghnaitu kinan fa agnaituka sai ni wadatar da kai wa sharahtu laka sadraka kuma ni yau ta makirjinka wa hattattu anka wizraka ni saryan maka inji malaman zauri ni zubar maka ni dauke maka wizraka nauyinka wa rafa'tu laka sannan ni daukaka maka zikraka ambatonka yace fala uzkaru ba a ambatura illa zikirka sai an ambace ka al hadith yace akhrajahu ibnu abi hatim sun kace ibnu abi hatim ya kawo shi wa fi hadha awfa dalilin ala ittisal suratayn ma'anan mawsuit yace to cikin wannan kina akwai mafi awfa dalil awfa dalilin mafi cikar dalili kenan mafi kai matuƙa ala ittisal suratayn akan cewa surorin suna haɗe ma'anan ta fuskar ma'ana mun gane ko to wannan hadisi mai taqiqin littafi ya kawo shi yace al hadisi zakarahu ibnu kathir fi tafsirihi an ibn abi hatim mun gane ko wannan yana bukatar sai an yi ta haƙiƙinsa duk da ke isra'i wal mi'raj ba a shakka shi amma tabbatuwar wannan hadisin shi yana bukatar sai an yi ta haƙiƙinsa mai so sai kuma cikin tahqiqatul ulama an gane ko tahqiqi ibnu kathir malamai da dama sun yi shi an gane ko akwai tahqiqi na ustaz doktor hikmat bashir wanda professor ne da tafsiri ke jami'an madina yayi tahqiqi na ibnu kathir sannan kuma yanzu yana ganin tahqiqi na ibnu jarir at-tabari mun fata Allah ya bashi ikon ya karasa ban san ko ya kari ba an gane ko sannan kuma mutum zai iya dubawa tahqiq na Mustafa al-Adawi da yake kasar Misra yana da sahih ibn Kathir an gane ko albibu ne da sauran malamai da kuma littattafai da hadisi da sun kai tahqiqi a ga yadda asarkin suke wallahu ta'ala a'lam to ina ganin sai sura ta karshe da kamata mu dauka daga nan sai mu abin nan suratul tin suratul tin sura ce makkiya kuma kalima ta attini ta zo farkon ta ko wattini wa zaitun ina fata an fahimci ni yawwa makkiya ce amma waɗansu sun ce madaniya ce amma wa rujjiha an gane ko an ɗauki wannan ra'ayi mai rauni ne don saboda Allah ya ce wa hadal baladil amin kaga hadal baladil amin wannan gari amintacce ne kaga an ce wannan gari amintacce ne to wani gari ake zance makka ta ake zance tunan kaga wanda yake nuna cewa sura ce da ta sauka a makka ko ba karan bane shi yasa malamai suka ce wato alqur'ani nazala bihi al-amin nazala bihi aminu sama ila amin al-ard fi al-balad al-amin jibrilu shine aminu sama nazala bihi ila amin al-ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fil baladil amin duk abin da ke da alaka da alqur'ani aminci a cikin shi da Allah ya bar tsaron qur'ani ga mutane da yanzu kudin kamiya sun sa duk an boye ayoyin qur'ani to lafuzin shi ba su ba su boyuwa sai dai ma'ana kai ta cewa cewa kuma shi ma Allah zai tuna ba su eh a wannan hakikanin gaske kenan eh ala ayyati hal adadin haruffanta ita suratul tin tana da ayoyi takwas ko ba haka ba adadin haruffanta kuma tana da harafi 156 adadin kalmominta tana da kalma 34 an gane ko yawwa at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 95 wan nuzuli kina at-tartibun nuzuli a cikin al-itqan fi ulumil qur'an da ayatul mutashabihat al-alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta 28 da sabka abdullah tayyar yace fiha mansukhun a cikin ta akwai wanda an ka shafe hukuncinsa cikin ayoyi wa laysa fiha nasikhun amma babu wanda ya shafe to shi ma wannan duka yana bukatar dai sai an yi taqiqin sa in dai hukumce hukumce ke nufi don ina hukumce hukumce su a cikin sura nazalat ta sabka ba'da suratul buruj bayan suratul buruj wa qabla suratul ilaf kenan suratul ilafi quraish an gane ko ta sabka gabanin li ilafi mutane muka cewa la ilahi eh la ilahi ba ko suratul quraish an gane ko to wannan shi dai ne idan muka wannan dirasar adadiyar mawdu'iyya bi ikhtisar sannan idan muka dawo cikin littafin tanasuq ad-durar na Imam Suyuti yace suratu tin aqulu ina cewa lamma taqaddama da lokacin da ya gabata fi suratu shamsi wa nafsin wa ma sawaha ko baka dan ka fada ba to fussila fi hadhihi sura sai aka rarrabe a cikin wannan sura fi bi qawlihi sai Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila akhirih kina yana ganin sharhi ne na abin da yazo cikin suratu ash-shams wa ukhirat hadhihi sura an jinkirtar da wannan sura ko li taqaddumi ma huwa ansabu bit taqdimi dan a gabatar da abin da fi cancantar a gabatar da shi min suwar na daga surori uku wattisaliha da kuma haduwar su bi suratul baladi da suratul baladi ita ko wagga sura kenan li qawlihi da fara Allah wa hadha baladul amin wa ukhirat an jikirtar da ita har yanzu daga suratul balad kenan li taqaddumi ma huwa aula bil munasabati na abin da ya gabata wanda fi cancantar a gabatar da shi ma a suratul fajr tare da suratul fajr ma'ana duk da yake akwai surorin da ya kamata a ce ta zo bayan su kamar suratul balad da suratul shamsi tunda ita suratul shamsi tana da alaka da ita wajen wa nafsin wa ma sawaha ana zancen da dan adam tunda an ce sawaha rai an daidaita ta kenan dole sai an yi zancen halittar jikin da an kasanya ta a ciki kuma tare da cewa an yi zancen albalad wa hadha albaladil amin ko ba ka nan bane to kaga can kuma an yi zancen la uqsimu bi hadha albalad ko ba ka nan bane to duk da haka dai an hanka kama waɗansu dalilin shi yasa ba ka ta bayan su ba shi ne abin da ya kawo muna ganewa ko yawa to don haka kenan wannan shi dai ne abin da shi imamu suyuti ya kawo ya ce to latifa wata hikima ita ce zai kawo muna naƙalar shehi malami kenan ya cira to tajuddin wanda ake kira tajuddin kambin addini kenan an fassara shi ibnu ata'illah dan ata'illahi ina ganin as-sakandari na ko al-iskandari dai as-sakandari fi lata'ifil minan littafin da ake kira lata'ifil minan wato hikimomi na ni'ima an shaykh daga shaykh abul abbas daga abul abbas al-mursi qala ya ce qara'tu marratan na karanta wata rana wattini wa zaitunu wa wattini wa zaitun ila an intahaitu ila qawlihi har sai da nazo fadar Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin fa fakkartu fi ma'ana hadhihi al-aya sai ni ta tunanin menene ma'ana wannan aya fa alhamani Allah sai Allah ya yi mini ilhama anna ma'ana ha cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ruhan wa aqlan kina Allah halicci da adam mafi kyawun halitta ta fuskar ruhinsa da kuma hankalinsa sun ma radadnahu asfala safili da sai muka mayar da shi mafi kaskancin kaskantatu ko na kasan kasa nafsan wahawan ta fuskar nafsan ran shi an gane ko kenan in bai yi imani ba wahawan da so ce sa dan adam yana kaskanta ne idan bai da dabi'o'i na gari kuma yasa son da cikin al'amarin shi sai ya kaskanta Allah kai mu tsari yace qultu sai ni ce فظهر sai ya bayyana min hadhihi almunasaba daga wannan munasaba wad'iha abin da yasa an ka dora ta ba'da alam nashraha bayan alam nashraha fa inna tilka an gane ko fa inna tilka waccan ukhbira fiha an ambata a cikin ta an sharhi sadrin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa an yalwata kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika yastad'i to wannan yana hukumta kamar yastad'i yana son da'awa ne kira amma ana nufin yana hukumtar da ko ya tabbatar da ko ya zamanto sababi kamala aqlihi zan sababin cikar hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam ruhi da ruhinsa fa kilahuma kowanne daga cikin su fil qalbi alladhi yana da alaka da zancen zuciya alladhi mahalluhu sadr wanda yake cikin kirji wa an khalasihi min alwijri kuma wannan zai zaman to kina an yi bayanin khalasihi kubutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min alwijri daga nauyi alladhi yansha'u wanda yake tasowa min nafsi daga rayuwa ruhin mutum kenan walhawa da son rai tunda an kace kana jin nauyi ba dole ba sai nauyin kaya akwai lokacin da suka ji rayuwarka ta yi maka nauyi wa huwa ma'sumun minhu ma shi kuma an tsare shi daga wannan wa an raf'i dhikri kuma sai akwai bayanin zancen daukaka ambaton manzo sallallahu alaihi wasallam haythu nazzaha maqamahu an kulli muhimin Allah subhanahu ta'ala nazzaha ya tsarkake maqamahu matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kulli muhimin ga dukkan wani wato kidahumi mai shirme muhim mai kamar zaton waɗansu abubuwan da ba su dace ba an gane ko da kalma ce wanda malaman hadisi suna amfani da ita galibi a ce wahima kun gane ko yace to falan ma kanat hadhihi sura lokacin da wannan sura ta kasance fi hadha al-ilm al-fard fi hadha al-ilm al-fard min al-insan ko fi hadha al-alam al-fard min al-insan ga wannan al-alam kamar mutum wanda ya fice kamar asalin shi daga tuta ne tunda tuta daga nesa ma ana ganin ta al-fard wanda ya kadaita min al-insan daga dan adam wanda babu irin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sha'ir ce ajmalu minka lam tara qattu aini ومثلك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء yace a aqabaha sai ya biyo bayan ta bi suratin da sura mushtamilatin wadda ta kumshi ala baqiyatil alasi sauran mutane kenan alam nasrah an yi bayanin khairu khalqillahi ajma'in sannan kuma ita ko wattiri sai an ka zo an kai bayanin dan adam gaba daya ko ba karan bane kaga sai da an ka kare bayanin shugaban mutane sannan aka zo da mutane wa zikru ma khamarahum da sai an ka ambaci cikin suratul tini zikru ambaton ma khamarahum abin da cuɗanya da su shi yasa an ka sanya ma al-khamr khamr li annaha tukhamirul aqla ay tasturuhu wa takhtalitu bihi wa tamna'uhu min al-amal an gane ko eh abin da ke suturtawa kalma ta al-khamr asin tana nufin as-sitr an gane ko li anna al-khamr tasturu al-aql al-khimar ne khimar wannan dan kyallen domin yana suturta huskan mace an gane ko eh in an ce muhammar shine abin da an ka ruhe bakin sa muhammar al-ramma muhammar ya ka diba cikin babin kha'un mimun ra'un cikin kamus kai ta ganin ma'anoyin da abinda take ɗauka wa zikiru ma khamarahum da ambaton abin da ya cuɗanya da mutane fi mutaba'ati mutaba'atin nafsi wal hawa na daga abin da yake da alaka kenan da bin rayuwarka ranka ruhinka da kuma son ranka yadda zaka bi ka bibi rayuwarka ka in son ranka za ka bi in kuma gaskiya za ka bi ka samu ka kubuta kaga da wannan dai munasaba ce dai a takaice suratul sharh tana bayani kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban mutane suratul tini ita ko tana bayani kan mutane gaba daya sai da an ka kare kan maganar shugaba sannan aka zo ga maganar waɗanda suke bayan sa to wannan dai a takaice wannan shi dai ne wurin da ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh